بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل ومستحبات الصلاة تزيد على ثلاثين فضيلة الأولى قراءة المأموم مع الإمام في السرية
فصل rabewa baina ma maba wa ma ya'ti insha Allah subhanahu wa ta'ala cikin bayani dangane da abubuwan da ake son a aikata su a cikin sallah ake so bawan Allah musulmi ya zo da su wanda idan bai zo da su ba Allah ta'ala ba zai yi mai hukuba ba saboda barin su da yayi amma kuma idan ya aikata su akwai lada idan aka ce al-mandubu ko al-mustahabbu shine ma fi fi'lihi thawabun wa lam yakun fi tarkihi iqabun abinda cikin aikata shi bawan Allah musulmi zai samu lada mai girma amma kuma wajen rashin aikata shi Allah subhanahu wa ta'ala ba zai bai ukuba ba wa mustahabbatu salati tazidu ala 30 fadilatan abubuwan da aka so a aikata su a cikin sallah suna doriya sun doro akan mustahabbi 30 daidai sun doro akan mustahabbi talatin wato sun kai talatin da ɗaya ko sama da haka nan al'ula mustahabbi na farko cikin mustahabbai na sallah ƙira'atul ma'amumi ma'al imami fi sirriya wato karatun mamu mamu allazi ya fitadi bi imamin wanda yake yin koyi da limami to ya karanta fatiha da sura idan a sallah wanda take mai raka'a hudu ce a raka'a ta farko da ta biyu ko mai raka'a uku a raka'a ta farko da ta biyu ya karanta fatiha da sura mali imami tare da limami fi sirriya a cikin sallar da ake asircewa karatu sallar da limami yake asircewa karatu a cikin ta azzuhur to mamu yayi karatu wannan mustahabi ne ba wajibi bane idan bai yi karatu ba ba za a ce baya da sallah ba to amma cikin malamai na musulunci akwai waɗanda suke ganin wajabcin yin karatun mamu a cikin sallah wanda take sirriya ba khasatan karatun fatiha saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab wato babu sallah wanda take ingantacciya ga dukkan mutumin da bai karanta fatihatul kitabi ba a cikin sallar shi to tunda dai shi mamu baya jin karatun limami za a wannan lokacin karatun limami ba zai dauke ba karatun mamu a wannan lokacin mamu shi ma sai yayi karatu to amma malikiya su suna ganin a wannan matsayi mustahabi ne mamu yayi karatu ba wai wajibi bane me dalilin da yasa ya joga na sallar shi saboda manzon Allah ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi fala takhtalifu alayhi fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu wa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد إلى آخر الحديث كما ينديك تكون بخاري دا مسلم نعم
الثانية رفع اليدين عند الشروع في تكبيرة الإحرام فقط يحاذي بهما منكبيه قائمتين الثانية مستحبي نبي تكون مستحبين صلى رفع اليدين daga hannaye guda biyu inda shuru'i wato lokacin da mutum zai fara sallah lokacin da zai fara sallah idan aka ce a shuru akwai a fa'alu shuru wato ayyuka waɗanda suke ba da ma'anar fara abu to wannan shi ma a shuru shi ne shugaban abu al'imam ibn malik cikin alfiya wato yana bayani akan abin da ya shafi a fa'alu shuru ya ce wa mislu ka da fil asahi karaba wa tarku amma abin shuru'i wajaba كأن شاء السائق يحدو وطفق كذا جعلت وأخذت وعدق wato akwai af'alu shuru wato ayyuka wanda suke fa'idantar da fara abu shiga abu to raf'ul yadaini da daga hannaye guda biyu inda shuru'i lokacin da mai sallah zai fara sallar shi fi takbiratul ihram faqat akabbara ta harama kadai inda zai daga hannunsa shine lokacin da zai fara sallah in zai yi takbiratul ihram zai ce Allahu akbar to wannan mustahabi ne ya daga hannayen shi a wannan guri ta yanda inda a ce zai yi sallar ba tare da ya daga hannu ba yayi takbiratul ihram ba tare da ya daga hannu ba sallar shi ta yi ba ta da matsala to amma mustahabbi ne ya daga hannayen shi a wannan lokaci malam ya ce yi haziman kibaihi wato yana dabarantar kahudinsa bihima da wannan hannayen nasa guda biyu wato lokacin da zai daga wannan hannayen nasa guda biyu ya zamanto ya dabaranci kahudinsa bihima da su ɗin mun gane da kyau ra'imatai ne halin kasancewarsu kuma waɗannan hannayen nashi guda biyu su zamanto suna tsaye cicir ba wai zai yi su bane haka ko yi su haka ya tsaida su cicir haka wato shine abin da yake nufi yuhadi man kibaihi yana dabarantar kafadinsa bihima da wannan hannayen nashi guda biyu ƙa'imatai ne halin kasancewarsu suna tsayayyu cicir lokacin da zai daga su ya musu haka kada ya musu haka ko ya sunkuyar da su ko ya musu haka yanda dai shine dai Allahu akbar to wannan shine abin da malai yake nufi a nan kenan na'am wa taqbilu qira'ati fi subhi wa dhuhri lakin fi subhi adwalu
sannan kuma yana daga cikin mustahabbai na sallah taqbilu qira'a tsawaita karatu fi subhi a cikin sallar as-subahi wa dhuhri da kuma sallar az-zuhr wato mutum yayi karatu da wato diwalul mufassal wato surori waɗanda suke masu tsawo wanda suke ababen rarrabewa da basmala ya ɗauki tun daga suratul hujurat zuwa suratul naba ya diba waɗansu surori guda biyu a wannan gurin ya karanta a cikin sallar asubahi wato wannan mustahabi ne mustahabi ne ana so ya karanta surori waɗanda suke masu tsawo a cikin sallar asubahi saboda waɗanda suka makara su riski wannan sallah ɗin ba a so ya saba karanta gajerun surori a kowace sallah ta asubahi a cikin sallolin shi a lokaci kaso mafi tsoka cikin sallolin shi na asuba ana so ya zamanto surorin da zai dinga karantawa lalle sun ɗara surorin da zai karanta a cikin sallar azuhur haka sun fi surorin da zai karanta a cikin sallar la'asar sun fi surorin da zai karanta a magariba da isha'i wannan haka ya kamata to amma irin lokaci zuwa lokaci wata ran ka zo a makare kana ana ta da ikama karfe biyar da minti goma sai zamanto ka zo da sha biyu ko ka zo da sha uku jama'a din sun taru a kanka to a wannan lokacin babu laifi ka karanta falaki da nasi saboda ka zo ka aretar kuma ko wanda suna jiran a yi a yi sallah a koma gida kenan wannan minti uku da ka kara wanda a cikin minti uku za ka iya yin safaha kusan ɗaya da rabi ko safaha biyu to yanzu sai ya zama to ka ajiye wannan abin da ka zo da shi wanda za a karanta sai ya karanta gajerun surori ko kuma taratan fataratan bayan sati ɗaya bayan kwana goma ka karanta waɗansu surori waɗanda suke gajeru ko waɗansu ayoyi yan kaɗan a cikin sallar asubahi amma dai a yawancin sallar ka ta asuba ya zama to an samu tsawaita karatu a ciki wannan shine abin da ma'aiki ya kasance yana yi a cikin sallar asubahi zai iya karanta aya sittin zai iya karanta aya ɗari zai iya karanta aya hamsin kamar yadda aka rawaito hadisin na na Aisha radiyallahu anha da waɗansu daga cikin wato hadisai irin su hadisin Abu Barza al-Aslami wanda yana cikin Sahih Bukhari da Muslim wa zuhuri da kuma sallar az-zuhur lakin fi subhi adwalu sai dai karatun as-subahi ya fi tsawo sama da karatun sallar azuhur idan mutum zai yi karatu a cikin sallar asubahi yanda zai tsawaita shi sai ya tsora tsawaitawar da zai yi wa karatun sallar azuhur wannan haka ake so a ciki in a asubahi ya karanta suratu dur a raka ta farko a raka ta biyu ya karanta suratun najmi to ana so a azuhur sai ya ɗauki ko irin su suratul jumu'a wanda tsumni ce haka suratul munafiqin ita ma da ke tsumni ce da dan doriya akai kadan sai ya karanta su wannan mustahabi ne ba wai wajibi bane inda a sallar azhur zai zo shi ya doki surori waɗanda suke gajeru ya karanta ba za a ce ya aikata makaruhi ba ya bar mustahabi mun gane da kyau na'am وتقصيرها في العصر والمغرب وتوسطها في العشاء
wata kasiruha fil asri wal maghrib sannan kuma yana daga cikin mustahabbai na sallah gajarta karatu a cikin sallar la'asar da kuma sallar magriba ana so mutum ya karanta ayoyi waɗanda ba su da yawa a cikin raka'o'i guda biyu na farko na sallar la'asar da raka'o'i guda biyu na farko na sallar magariba ko ya karanta surori waɗanda suke gajeru wanda ba su da yawa irin su inna anzalnahu irin su watini irin su alam nashra irin su wato huwallahu ahadun irin su wal asri da sauransu ana so ya zamanto waɗannan su zai yi amfani da su wajen karatun sallar magariba da sallar isha da sallar la'asar saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato yana gajarta su kuma an rawaito daga wajensa yana dan sauyata su lokaci zuwa lokaci amma dai abin da aka san ma'aiki da shi magariba da la'asar yana gajarta su ne an rawaito ya karanta suratul dur a sallar magariba an rawaito ya karanta suratul anfal a sallar magariba an rawaito a sallar la'asar ma'aiki alaihi salatu wassalamu a raka ta farko da raka ta biyu yana karanta gwargwadon aya goma sha biyar a raka ta uku kuma da ta hudu gwargwadon rabin aya sha biyar shine kenan yana takaitawa akan fatiha kadai da wannan yake nuni akan cewa abinda ma'aiki ya kasance yana aikatawa shine yana yi a sallar azuhur da asuba yana tsawaita karatu a sallar la'asar da magariba yana gajarta karatu watawassutuha fil isha'i da kuma tsakaita karatu a cikin sallar isha'i ayi karatu wanda yake tsaka-tsakiya wanda shi bai yi tsawo da yawa ba wanda shi kuma bai yi gajarta da yawa ba daga suratul nazi'ati zuwa suratu al-layl sai a diba a karanta waɗansu ayoyi waɗansu surori a ciki ko a karanta sabbihi suma rabbikal a'la da washamsi wa duhaha ko a karanta wasama'i wa tariq da wa shamsu wa duha ko dai yanda dai mai karatun ya gani in yana so ya karanta idan shamsu kuwirat da idan sama'un fatarat yanda dai za ta bada citta yanda mamu din nashi ya saba musu in ya zamanto mamu an saba musu daga jerun surori a kowace sallah to ba hikima bane kai ka zo da dogaye sai ya zamanto kana abun bitadarrush inda ana karanta musu aya biyar biyar a sallar asubahi sura mai aya biyar karamar sura shi yanzu sai ka ɗan ɗako mai aya shida da mai aya bakwai ka ɗan karanta musu idan so kwambi suka fara sabawa da ita da kyau sai a ɗan ƙara aya biyu ko aya ɗaya da kaɗan kaɗan har a kai su inda za a cimma burin amma in ya zama to kai tsaye suna ana karanta musu aya biyar aya shida a sallar asubahi da ka zo ka je kawai sai ka kai su aya hamsin to yana ga in kai sallah da su yau in allah ya rabu ba sai ka ga cewa jama'a sun rabu mun gane da kyau ma'aiki kuma ya ce inna minkum munaffirin fa ayyukum amman nasa falyujiz na'am wa taqsiru raka'ati thaniyati 'ala al-ula wa taqfiru al-julus al-awwali 'ala ath-thani to shikenan sannan kuma malam yace yana daga cikin mustahabbai na sallah taqsiru raka'ati thaniyati 'an al-ula gajarta karatun raka'a ta biyu an al-ula daga karatun raka'a ta farko in a raka ta farko ka karanta safaha guda fa ana so a ta biyu kada ka wuce rabin safaha ko kuma kwatan safaha in aka kasa safaha gida uku ya zamanto sulsani nata ne ka ɗauka ko ya zamanto safahar guda kada ka jidda safahar guda tunda a raka ta farko akwai du'a'ul istiftahi wanda za ka yi kenan yanzu ta ɗoro akan raka ta biyu in safaha guda ka yi a raka ta farko a kowace sallah to ba a so a raka ta biyu ya huce safaha guda abin da za a karanta amma safaha guda ko ƙasa da safaha guda amma kada ka karanta safaha guda wannan mustahabi ne idan ya zamanto a raka ta farko ka karanta safaha guda a raka ta biyu da ka zo saboda ka ji jikinka ya warware da kyau ka ji gabaki ɗaya komai naka ya fara tafiya da kyau ka karanta aya biyu ka karanta safaha biyu babu laifi amma dai ka bar mustahabi ko irin a cikin raka ta farko kana cikin sallah ne dama raka ta farko watakila an kai iyalinka likita tana nakuda shikenan an yi raka ta farko kana gaugawa ka karanta safa daya ka tafi kayi ruku ka dago daga ruku kana cikin sujada sai ka ji ana buɗa a gidanka ana alhamdulillah ta samu lafiya ta samu iyanci kenan saboda farin ciki da ka tashi kai kwaraka ta bi ka ce to bari gani saboda godewa Allah sai ka karanta safa babu laifi idan kai haka amma dai ka bar mustahabi na'am shine wa taqsirur raka'ati thaniya da gajarta karatun raka'a ta biyu anil ula daga karatun raka'a ta farko wannan shi ma mustahabi ne wata kasirul julusil awwali an tsani sannan kuma yana daga cikin mustahabbai na sallah wato gajarta zama na farko zaman tahiya na farko mutum ya yi shi gajere an tsani idan ya dangana shi da zaman tahiya na biyu a sallar da ya zamanto tana da zaman tahiya biyu sallah mai raka uku ko mai raka hudu to ana so zaman tahiya na farko imma mutum ya takaita bakin ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kamar yadda nana aisha radiyallahu anha ta faɗa ma'aiki ya kasance baya dadawa akan haka a zaman tahiya ta farko a raka a zaman tahiya ta biyu kuma yi salatan annabi ya yi waɗannan addu'o'i da suka tabbata daga ma'aiki sannan kuma ya roƙi alkhairin da yake bukata na duniya da na lahira ko na duniya ko na lahira sannan kuma ya sallame mun gane da kyau to haka ya kamata kuma ya zama to a zaman tahiya na farko bayan ya gama karatun tahiya ya yi salati ga ma'aiki alaihi salatu wassalam sai me ya tafi zuwa raka ta ƙarshe in a sallah mai raka uku ce ko ya me zuwa raka ta uku in a sallah mai raka hudu ce a zaman tahiya na ƙarshe kuwa bayan ya yi salati bayan ya yi tahiya ya yi salati waɗannan addu'o'in al-isti'aza min arba'in neman tsari daga dangin abubuwa guda hudu sannan kuma da roƙon alkhairi na duniya da na lahira sannan kuma ka roƙa wa ‘yan uwanka musulmi alkhairi da sauransu ne saboda addu'a a wannan lokacin addu'a ce mustajaba sai kuma ka sallame na'am wa qulu rabbana wa lakal hamdu lil ma'mumi 'inda qawli imami sami'a Allahu liman hamidahu وللفرد بعد ما يقولها شيكنا وقول ربنا ولك الحمد للمأموم عند قول الإمام سمع الله لمن حمده sannan kuma yana daga cikin mustahabbai na sallah faɗar rabbana walakal hamd ya ubangijinmu yabo gare ka yake gabaki daya lil ma'mumi ga mamu wanda yake yin koyi da limami inda ƙaunin imami sami Allahu liman hamidahu lokacin da wato limami ya ce sami Allahu liman hamida to shi kuma musa ya ce rabbana wa lakal hamdu ko rabbana lakal hamdu ko Allahumma rabbana wa lakal hamdu ko Allahumma rabbana lakal hamdu wato waɗannan huskokin guda hudu kowace ta tabbata a sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam guda uku wato Bukhari da Muslim sun ittifaki akan fitar da su guda ɗaya ce al'imamu bukhari ya kaɗe ta da fitar da ita don haka kowata huska mutum ya ɗauka idan ya ya halitta kuma ya tabbata a sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to wannan haka zai idan limami zai ɗago daga ruku'u zai ce sami allahu liman hamida shi kuma mamu idan ya ɗago bayan ya tsaya cicir sai ya ce rabbana wa lakal hamd kamar yadda malam ya faɗa a nan ko ya ce rabbana lakal hamdu walilfazi ba'da ma yaquluha to shi kuma mamu a alfaz mai sallah shi kadai shi kuma zai ce rabbana walakal hamdu ne ba'da ma yaquluha bayan ya ce sami Allahu liman hamida wato alladhi yusalli wahdahu yajma'u baina at-tasmi' wa at-tahmid wato mai sallah shi kadai shine yake da damar ya hada sami Allahu liman hamidahu da kuma rabbana wa lakal hamdu amma limami da mamu su kowanne zai doki ɗaya ne limami ya doki sami Allahu liman hamida mamu ya doki rabbana wa lakal hamdu abu da ma'aji ya ce wa za kala sami Allahu liman hamida fa qulu rabbana wa lakal hamdu to amma cikin malaman musulunci akwai waɗanda suke ganin cewa kullum musallin ya jama'u bainahuma dukkan masallaci kowane ne limami ne mamu ne mai sallah shi kaɗai ne zai hada tsakankanin su ne duka zai ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu na'am
wa tasbihu fi ruku'i was sujudi
wa tasbihu fi ruku'i was sujud sannan kuma yana daga cikin mustahabbai na sallah yin tasbihi tsarkakewa ubangiji subhanahu wa ta'ala daga dukkan tawaya fi ruku'i a cikin ruku'u wato a cikin ruku'u ana so bawan Allah musulmi ya tsarkake ubangiji subhanahu wata'ala daga dukkan tawaya ko ya ce subuhun quddusur rabbul mala'ikatu war ruh subuhun quddusur rabbul mala'ikatu war ruh ko subuhun quddusur rabbul mala'ikatu war ruh ko ya ce subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghfirli وجه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ko subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ko wani abu makamancin sa wanda ya tabbata a sunna ta ma'aiki wasujudi da kuma yin addu'a a cikin sujada a da kuma yin tasbihi a cikin sujada subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subuhun quddusur rabbul malaikati war ruh subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal 'azama subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghafirli da sauransu daga cikin dai azkar wanda suka tabbata a sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam والتأمين سرا والتأمين سرا وهو قول آمين بعد الفراغ من الفاتحة بالمد مع تخفيف اسم الله تعالى نعم.
ونونه مضمومة على النداء التقدير يا آمين مم.
استجب دعاءنا shikenan wata amin da kuma fadar amin sirran a ɓoye wa huwa qawlu amin wato atta amin wato shine fadar amin ba'da al-faraji min al-fatihati bayan an gama karatun fatiha bayan mai sallah ya gama karatun fatiha ya ce amin a asirce bil maddi wato da maddul badal zai yi maddul badal kenan amin ma'ad takhfifi wato tare da rashin yi wa munjaye karfi ba zai ce amin idan ya faɗi haka ya ba da wata ma'ana ta daba amin kaga amin wannan kasudi ne yake nufi ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا كما yadda yake cikin alkur'ani to shi kuma amin abin da ake nufi daban da shi wannan abin da yake nufi daban inda ya yi tashdidi ya bayar da wata ma'ana ce bismullahi ta'ala amin suna ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala to wannan gaskiya wato bai tabbata ba daga Allah ko manzon shi sallallahu alaihi wasallama cewa amin suna ne na Allah wa nunuhu madmumatun to nu'ara ta amin annun kin da take karshen amin madmuma ce tana da kai rufa alan nida'i zaka kaddara cewa wannan munada ne wanda yake al-mufrad al-mufradul alamu wato mabniyun ala dhammati wato suna wanda yake alami na mutum guda an gina sa ne akan rufa shine mabniyun ala dhammi at-taqdiru abinda ake kaddarawa shine ya aminu stajib du'ana ya amincaccen sarki wanda yake yi wa kowa adalci cikin bayansa ka amsa addu'o'in mun gane da kyau to amma zance mafi inganci amin ismul fi'il ne ismul fi'il ne ba suna bane daga cikin sunaye na Allah ma'anar shi istajib du'a'ana shine amin kin ka amsa addu'ar mu ismul fi'il ne ba suna bane daga cikin sunaye na Allah na'am ولا يؤمن المأموم خلف الإمام في الجهرية إلا إذا سمع قراءته al-ma'mum mamu wala yu'min ba zai ce amin ba khalfal imami da yake sallah a bayan limami fil jahariya a sallar da limami yake bayyana karatu a cikinta illa idza sami'a qira'atahu sai dai idan shi wannan mamu ya ji karatun limami sannan kuma sai ya ce amin lokacin da ya ji limami ya ce ghayril maghdubi alaihim waladdallin to za a wannan lokacin mamu in ya ji haka sai ya ce amin amma idan ya zama to yana can hili kuma sautin limami baya kai gare shi shi da ya ji jama'a yan masallacin ce amin shi ma ce abiyar rima sha kiɗa ce amin to ai shi bai ma ji abin da aka faɗa ba to wannan malam ya ce ba zai ce amin saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce idza ammana al-imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-mala'ikati غفر له ما تقدم من ذنبه حديث أبو هريرة وند الإمام البخاري ده الإمام مسلم سكفتر ده شياكا الإمام مالك يا كاوي cikin muwatta na'am
والقنوت في الصبح فقط بعد الفراغ من القراءة في الركعة الثانية قبل قبل الركوع سرا na'am wal qunutu fi subhi faqad wato sannan kuma yana daga cikin mustahabbai na sallah yin al qunutu fi subhi a cikin sallar as-subahi faqad sallar as-suba ita kadai banda sauran salloli din nan banda az-zuhr banda la'asar banda magriba banda isha'i ba'ad al-faraji min al-qira'ati bayan mai karatu na sallar as-subahi ya gama karatun sallar as-subahi fi raka'ati thaniya na raka'a ta biyu qablar ruku'i kafin ya tafi yayin ruku'u sannan kuma yin ta ana yin ta ne sirran a asirce ake yin ta ba wai a bayyana ba to wannan shi ma dai sabani ne na malamai kan hadisin da ya tabbatar da alkunutu shin za a yi ta a sallar asuba ko ba za a yi ta ba jumhurin malamai suna ganin cewa ba za a yi ta ba amma waɗansu daga cikin malamai ɗaiɗaiku irin malaman malikiya suna ganin za a yi ta duba da hadisin anas ɗan malik wanda yana cikin bukhari wanda ya tabbatar da hakan din kuma yana cikin muslim ala kulli halin wannan sabani ne tsakankanin malamai na musulunci a ma'aiki yayi alkunutu cikin waɗannan sallolin gabaki daya az-zuhr la'asar magriba isha'i as-subahi to shin ya ci gaba da yin alkunutu bayan wannan matsala ta kau yayi tsawon wata guda yana yin mugunyar addu'a ga waɗansu fami guda hudu wanda suka kashe mai sahabbai ri'il da zakawan da banu lahyan da usayya waɗannan ma'aiki ya yi tsawon wata guda yana ta musu mugunyar addu'a allahumma la'ana ri'ilan wa zakawan wa bani lahyan wa usayyata allazina asawu allaha wa rasula saboda sun yi mai wato wato ta'addanci na kashewa sahabban shi sannan kuma yayi addu'a wanda take ta alkhairi ga waɗansu daga cikin raunanan sahabban shi allahumma anjil walid ibn al-walid wa yashi ibn rabi'a والمستضعفين من المؤمنين أو كما قال عليه الصلاة والسلام wannan shi yana cikin Bukhari da Muslim din to wannan shi yasa malamai wadan suna ganin cewa wannan alqunutu fi salati subhi har yanzu mustamir akwai shi amma akwai wadanda suke ganin cewa muhdath ne abu ne wanda ma'aike alaihi salatu wassalam kafin ya koma ga Allah wato ya dakatar da yinsa dan haka tunda dama wata matsala ce ta sa ake to wannan ana ce da ita kunu ta nawazil waɗansu matsaloli ne suka faru to idan wannan matsaloli idan waɗansu matsaloli suka faru ga musulmai babu laifi su yi alkunutu kuma wannan alkunutun ba ta shafi sallar asuba ya kaɗai ba kowace sallah za a iya yi amma idan wannan matsalolin suka kauto ba za a yi wannan alkunutun ba kada ta zamanto ta kullum da kullum ci na'am ولفظه وهو اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفر نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين محق ولفظه سننكما لينتا da lafazin da yake keɓance da ita wanda ya zo shi daga umar ɗan khattab Allah ta'ala ya kare yadda da shi wa huwa shine Allahumma inna nasta'inuka Allahumma ya ubangiji inna nasta'inuka haƙiƙa mu muna neman agajinka muna neman taimakonka a cikin al'amuran mu gabaki ɗaya wa nastaghfiruka ya ubangiji muna neman gafararka akan tuba-tubai laifuffuka namu da muka yi ta aikatawa wa nu'minu bika ya ubangiji muna gaskatawa da samuwarka da kuma kadaitakarka da kuma cancantarka ibada daga wajen bayinka wa natawakkalu alaika ya ubangiji muna dogaro a gare ka kai kadai ba ma dogara da kowa kai kadai muka dogara da kai wa nusni alaika alkhaira kullahu ya ubangiji muna yaban alkhairi ga baki ɗayansa wanda ya zo mana daga wajenka dukkan alkhairi gabaki ɗayansa to kai ne kake yi mana shi kai ne kake ba mu shi idan ka ba mu alkhairi ba wanda ya isa ya kwace wanda ka ba shi alkhairi ba ba wanda ya isa ya ba shi nashkuruka ya ubangiji muna gode maka akan dukkan ni'imomin da kake ta zubawa a gare mu dare da rana safiya da marece wala nakfuruka ba ma butulcewa wannan ni'imomin da kake ta yi a gare mu wa nakhna'u laka ya ubangiji muna kaskantar da kanmu a gare ka wa nakhla'u ya ubangiji muna tubewa dukkan ragamar wani addini wanda yake addini na banza ne saboda addininka na musulunci nakhla'u shine muna tubewa dukkan rakiyar wani addini na ƙarya saboda addininka na musulunci wa natruku man yakfuruka kuma ya ubangiji muna yin watsi da lamarin dukkan wanda ya kafirce maka dukkan wanda ya kafirce maka ko da dan uwanmu ne ko da jininmu ne ko da abokin zamanmu ne to muna barin shi mu yi watsi da shi mu daina mu'amala da shi saboda kai da manzanka kun fi soyuwa a wajen mu sama da su waɗannan wanda suka kafirce muku la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم إلى آخر الآية اللهم يا أبنجي إياك نعبد gare ka muke bauta kai kadai muke bautawa ba ma bautawa kowa sai kai kadai walaka nusalli kuma ya ubangiji dan kai muke yin sallah sallar mu da muke yi ta farilla da ta nafila kai kadai muke yi wa wa sujudu kuma muna yin sujada ne dan kai kadai ba dan wani ba ba ma yi wa kowa sujada in ba kai kadai ba wa ilaika nas'a wa nahjudu wa ilaika nas'a zuwa gare ka ne ma muke yin tattaki wajen ayyuka na alkhairi wa nahjudu muke gaggautawa wajen aikin wannan na alkhairi narju rahmataka muna kaunar samun rahamalka ita ce aljanna wani khafu azabaka jidda muna jin tsoron azabarka wanda take matabbaciya inna azabaka bil kafirina mulhiqun haƙiƙa azabarka mulhiqun bil kafirina mai ruskuwa ce da kafirai ba inda za su shiga su laɓe ba inda za su je su ɓoye ba tare da azabarka ta damko su ba ta saka su cikinta abinda muka yi daidai ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji tabaraka wata'ala ya gafarta mana wa bi hadal qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka